أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد المخلوقات قاطبة أفضل البريات خلقا وخلقا أتم الورى فتأا وأوجة أسكتي وأبلجي وأوجهي وأتم وأشره من يمشي على الأرض لهجة نبينا ورسولنا وشفيعنا وحبيبنا وملاذنا ودليلنا إلى ربنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأخيار وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى جماعة المسلمين musamman farawa da ku da muke haɗe da ku a wannan zawiya tamu mai albarka jiki da jiki da mutanenmu na kafafen watsa labarai da na social media kowa da sunan shi da darajojin da Allah yi wa kowa ina haɗa mu cikin gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يوم من الأثرية الخميس أتي كما إتتي الأثرية تهود قوات ترى مسلمشي رمضان هجرة شكرا دبو دقري هدو شكرا أربعين دبيات من داو za mu dora daga yadda jiya Allah ya kaddara muka tsaya mai mana karatu alaran mamalan abubakar muhammadu amin ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da sittin da biyar jiya ya karanta mana aya ta ɗari ɗaya da sittin da shida a jiya kuma mun fassara gurgudo yau kuma in Allah ya yarda zai karanta mana aya ta ɗari ɗaya da sittin da bakwai ubangiji Allah ya datar da mu mu fahimci nassin abu da daidai kuma Allah ya ba mu ikon isar da shi wa bayansa abu da daidai Allah ya azurta bayin su fahimta abu da daidai da mu ɗin da muke nan da su da muke isan musu ta tsarin kafafen watsa labarai ubangiji Allah sa maka ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah karamaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون abin da ya faru a uhudu wadda muka yi tilawarsa a baya Allah ya ce da iliminsa haka ya faru sannan kuma domin ya bayyana imanin masu imani abokan halitta su sani yau kuma ayan da muka tashi wali ya alamar lazina na faku kuma domin Allah ya sanar da halittu shi Allah ya san al-mufsid ya san al-muslih amma abin da yayi mu abokan halitta da ba mu gane bambancin nifaqa da imani ba waye mumini tsantsa waye munafiki tsantsa waye kuma ma fihi sha'ibatun minan nifaqi to abin da ya fara udu waliya alaman lazina na faku Allah ya bari haka ya faru domin ya nuna ma duniya wa'innan munafukai kamawa daga shi shugabansu Abdullahi bin Ubay bin Salul da kuma mai taimaka masa mai kujera da biyu a nifaƙa Abdullahi bin Naftala dukansu la'anahum Allah. wakila lahu aka gaya ma mutum ɗari ukun nan wanda ibnu ubay ya mai da su ya hana su taya ma'aiki yaƙi aka ce ka alau qatilu fi sabilillahi ku taho ka ku koma madina ku tsale ma'aiki a uhudu ku taho in kun taho qatilu fi sabilillahi ku zo ku taya ma'aiki yaƙi cikin ɗaga kalmar Allah, cikin girmama Allah, cikin ƙara buwayantar da addinin Allah. A wuri faru ko kuma in ma ba za ku yi buga in buga ba da su kafiran, to ku zo ku yi kuri ku kewaye manzon Allah ta sallama, ku tunkuɗe ma ma'aiki izayatu, ku tunkuɗe ma musulunci na ƙa'ihu. da aka yi musu wannan ƙwaru sai suka gayawa wanda ya bi su har hanya jiya mun ce shine abdullahi dan amur dan haram radiyallahu anhu ya bi su na musu magiya na gaya musu wannan suka ce launa alamu kitalan lattabana ku wai da mun san cewa da gaske yakin za a yi launa alamu da muna da masaniya fitowar ma'aiki zuwa uhudu italan tabbas yakin za a yi ba tattaunawar sulhu za a yi koma ba ba kuma wato ba ba ba kuma zagayen ziyara kawai zai yi ba wai da yakin muka san za a yi tabbas lattaba anaku wallahi da sai ku fi ku a yakin da mu ma'aiki ya bar madina jama'ar musulmi ma'aiki ya jagoranto dakaru jama'ar musulmi ko ta yi lissafi ma'aiki ya zo farfajiyar uhudu ma'aiki ya ta ɗullo wanda da wanda za a yakin da su ƙuru-ƙuru wai kuma amma munafakai suna ce da sun tabbata cikin ilimin su ne kini yakin da gaskiya na su zai yi wai da ba za su koma madina su bashi ba wannan ya kamata a gaya Allah wannan maganar ya kamata a gaya ma'aiki wannan maganar to daman sai Allah ya ce a'a hun lil kufuri yawma idin aqrabu minhum lil iman yace kar ku damu ji Allah yana gaya mana da yake shi ya san jami'a masu suduri ya ce ba hun waɗannan munafukai mutum ɗari uku da suka juya baya suka kuma zuba wasu dakaru aka kwaye wa ma'aikin baya aka yi ma addinin Allah tawaye ya ce su lilkufuri yawma izin aqrabu lil imani minhum ai su a wannan juma'ar da ma'aiki ya fallaci juma'a tare da waɗannan dakaru a nan uhudu kafin a fara bugawa bayan ya yi doguwar huduba ya ƙara musu jajircewa ta lati ai su a wannan ranar su a wannan watan su a wannan makon su a wannan shekarar kusancinsu da kafirci ya fi kusancinsu da imani kenan ashe shi munafiki bai musulunta ba a gun ubangiji amma a gun abokan halitta tunda ya furta kalmar shahada a baka kuma yana wankan janaba yana alwala ana haji ana azumi da shi to ana ganin sa musulmi amma in ji Allah hum lil kufri yawma izin aqrabu minhum lil iman mailin ku karkatan ku ga kafirci shine ya fi kusa ya da bukatar zuwa ga imani inna lillahi wa inna ya ƙulu na bi afuwahihim Allah ya ce suna faɗa da bakunansu ma laisa fi qulubihim abin da kwata-kwata ba shi ne suka kudurta a ransu ba bakinsu na faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallama amma a ransu kuma suna kudurce da bautan latu da uzza da manatu da hubalu a bakinsu suna furta ma'iyyarsu da ma'aiki a ransu kuma suna allah allah wata musiba ko bala'i ta afka maka kun ga dama nifaka kenan baka daban zuci daban a baka annabi Musa da Harun a zuci Fir'aunu da Namarudu da Haman to wanda ita ce nifaka kuma albishirin mu munafiki a lahira shi ake fara shimfiɗi makafurai kafin a zuba kafurai a kansu ka duba kafiri shi fito na fito ya yi mubaraza ya yi ya ce ba zai ba zai kalaita Allah ba ba zai doka ba ba zai bar haram ba ba zai ba zai ba zai amma saboda a wajen Allah munafiki ya fi muni sai an yi fulo da munafukai innal munafiqina fi daraki al-asfali min an-nari wa lan tajid lahum nasira su ake fara zubawa muni irin na fir'aun akan munafiki da dora shi a gidan kuta muni irin na qarun irin na haman irin na abuja irin na ubay dan kalam ubay dan kalam duka sai an yi shimfiɗi da makaryatan masallata makaryatan ma'ibadanta wanda a ransu ba musulunci ba ne a bakin ne musulunci tukuna ka kafare a zuba ku kuma Allah yake walan ta ji da lahum nasira ba za ka saba mu munafukai in ji Allah wanda zai taimake su bi ma'ana su ba ceto ceto bai shafan munafukai daga wannan nifaqar sai ubangiji Allah ce ya kullu da bi agwani suna faɗa da bakunan su ma irin abinda laisa fi qulubihim ba shine a cikin ransu ba abdullahi bin ubay bin salul idan manzo zai hau membari shi yake da mutane tafassahu ibadallah tafassahu ibadallah a buɗa manzo ya zo ya zauna a membari manzo in ya zauna shi ne kakakin da yake gayyato a saurara wa ma'aiki abin da ke faɗa a hayanan an siku واسمقوا يرحمكم الله فإن هذا محمد رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق من أخاءه نجا ومن أساه غوى تفضل يا رسول الله تفضل أما نكلنا ينزل أبوه yanzu haka dan ubai yana wuta wanda ya kowa mai baka ma suna wuta balle shi amma kaga kuma a zahiri shine sautu sauti rasulin da haka suna faɗa abin da ba shi ne a ransu ba wallahu shi kuma Allah a alamu bima Allah shi ya fi sani game da abin nan yattumuna da suke ɓoyewa na kafirci abinda suke koyarwa na kin manzon Allah sallama duk abin da ya farda musulunci in dai bayan hijira ne to in ka raba izayan kashi ɗari to kashi casa'in da biyar daga kofar munafukai aka samu aka yi cutarwa wa ma'aiki ko aka cutarwa wa musulunci ya ishe ku abin tsoro ne an je yaƙi an dawo ba bauta da duma bauta mai daraja kafin a jima munafukai sun yi wayarin din maganar la'allar rasula a kaza suka ce kara kanan ta bincike a jukunya yanzu haka annabi ne ya ɗauki kaga illan muradi to amma da munafiki kayan da munafiki babba ba sa da riba kaga a wuta ne su madawwama ne a wuta fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kaga iya asara ta kare a ce ba ranar da ake jin Qur'ani zai gama ceto amma ba zai ceci munafiki ba Ramadan zai gama ceto ba munafiki a ciki ma'aiki zai yi ceto ba munafiki a ciki masallacin da muke shiga muke ibada zai yi ceto ba ma'aiki a ciki jikoki sa ce kanu ba munafiki a ciki wasu 'ya'ya sa ce ubanni ba munafiki a ciki wato duk ceton da za a yi shi munafiki da munafaka su dindindin ne dindindin Allah ya raba mu da nifas jama'ar musulmi yayanmu alhaji muhammadu inuwa a shekar shi ne ya rasu kuma sai Allah ya kaddara yau ne kwana uku addu'a shi shine Allah kaddara muka fara karatu a makare makaran da ba mu taba yi ba ni dai a lissafi na yanzu ku yi hakuri jiya mun ce za mu jire na ba wa ya kariya janibin manzon Allah sallama na ƙaryata masu cewa shi menene wai in ji su la'anin Allah tabbata kanku wai ma'aiki ma da ba musulmi ba Ubangiji Allah ya ƙara narkon bala'i kan. Jiya mun tsaya a kan abin da Allah matulun Junaidiyu ya faɗa. Junaidi yake cewa faɗin Allah wa waje dakan nan ya ce mutahayiran fi bayanin kitabi fa Allah makal bayana ya ce Allah ya samu manzon Allah in ji Allah a Sura ta tasa'in da uku suratul duha kan aya ta bakwai wa wajadaka dalan ai wa wajadaka mutahayyiran fi bayanin kitab Allah ya ce na same ka kana mai tsananin bukatuwa da kwaɗaituwan a faɗaɗa maka bayanin littafin da aka baka don ka ƙara bayyana ma su al'ummanka wannan kuma shi muke samu ubangiji Allah ya faɗa a sura ta goma sha shida suran kudan zuma ya ce bismillahir rahmanir rahim wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla dhikri إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله abinda Allah mutum ne ya faɗa yake wannan dalan din nan ai mun same ka kana mai tsananin bukatuwa kana mai tsananin zakuwa mu ƙara maka bayanin abin da ke cikin littafi kai ma litu bayyana linnasi ma nuzila ilayhi Allahu akbar Allahu akbar mun samu wannan daga daga aya ta arba'in da uku zuwa ta arba'in da hudu a tura ta sha shida sannan kuma in muka koma aya ta 64 a surar kudan zuma suratul nahl sai Allah ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun ba wani abu ya sa muka aiko maka da littafi ba sai don ka yi ma mutane bayani cikin abin da suka yi saɓani a attaurata aka yi kaza a injila aka sauya ya dawo kaza a ƙur'ani ya zo da gaskiyar zance cewa kaza to don ka bambance ka magance wannan saɓani ke sa muka ba ka littafi kenan jama'ar musulmi alamatul junaidiyu abin da yake faɗa yace wa wajadaka mutahayyiran fi bayanin kitabi ba maganan galan tabbata ba ce Allah ya isa wa ma'aiki wanda ya nasarta kafirci da jahiliya wa annabta da manzanci tun tun tun tuni ma Allah tsine mana sai dai mu ce Allah ya kuma ƙara tsine mana jama'ar musulmi larabawa larabawa idza wajadat al-arab shajaratan munfaridatan fi falatin min al-ardi la shajara ma'aha sammuha dalatan wa yuhtada ila tariq yace ba wani daga cikin maluma yake ce ai larabawa a tsarin idan a daji ko a kan hanya suka ga bishiya guda ɗaya kan Allah bai tsirar da bishiya ganganta ba sawa'un daman ta ba bishiya aunin ta ba bishiya gaban ta ba bishiya bayan ta ba bishiya idza wajadat al-arabu shajaratar munfaridatan fi falatin min al-ardi a cikin wato fangalalin fili a daji la shajara ma'aha babu itaciyar bishiya kusa da wannan bishiyar sammuha larabawa sukan kira ta zalatan zalatan wa wajadaka zalatan يسمون العرب الشجرة المنفردة دالة في أوجهك سي الله يسير معك ووجدك ضالا أي ووجدك لا أحد على دينك وأنت وحيد ليس معك أحد فهديت بك الخلق إلي الله أكبر الله أكبر da ma'aiki da Allah ya ma'aiki shi ɗaya ana kan kafirci duk duniya shi ɗaya ne Allah ya aiko shi ya canza duniya daga kafirci a dawo zuwa ga imani shi ɗaya ne jama'a duk duniya a lokacin ba mai bauta Allah shi daya sai manzo Allah kun ga ya zama kenan la ahada ala dini wa la ahada ma'ahu ba daya wanda shi a lokacin da aka ce annabi ikra din nan annabi irinsa a duniya shi daya da maza da mata duka ba Allah ake wa bauta to tun da al'adar larabawa duk fushiyar da Allah yi ta ita kwallin ta daya suna kiran ta dalatan to Allah sai yayi manzo Allah ya kiro shi shi ma a lokacin shi kadai ne mai imani sai Allah ya ce wa wajada dalan sai muka same ka kai kwallin ka kai kai kai kai kadai muka samar da kai awwalal mu'minina imana sai ya zama la ahadun ko ka ce la ahad ala dinika ba daya wanda yake kan addinin ka kafin ka musulunta da shi ba wa anta wahido sai ka zama kai makaɗaici ne kwallinka kai ɗayanka sanda yake zuwa garu hira yake bautan Allah lokacin duk duniya wani na bauta rana ne wani na bauta wuta wani na bauta dutse wani na bauta ruwa wani na bauta annabi Isa ba mai bautan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallama ba mai yin musulunci da wannan kalmar sai an imamu da shi daya sai Allah ya ce fahade ai fahadaitu sai na shiryar da alkhalqa halittun duniya duka da kai kwalli kai din sai na shiryar da su ilayya zuwa ga bauta mini shine fasaran wa wajadaka dallan fahad jama'ar musulmi fasara ta gaba da wannan wa wajadaka magamuran bi ahli shirki famayyazaka anhum fasara ta gaba da wannan wajadaka dallan sai muka same ka magamuran bi ahli shirki kana nan tsundum kana cuɗanye a rayuwa da masu bauta allolin da ba Allah ba famar ya zaka anhum ma'anan fahade sai Allah ya bambanta ka da su sai kai Allah ya yi ka a musulmi ya halicce ka su kuma ba su da wannan rabo a sannan sai ya zama kenan ana nufin manzon Allah ya cuɗanyu ta wajen rayuwa na tsakiyarsu ta wajen dangantaka na tsakaninsu ta wajen ƙasa ta haɗa su ƙasansu ɗaya shine magamuran bi ahli shirki ya da a ce zalla a fasara kuma da cuɗanya sai mu ce eh in ka duba ƙur'ani su kafirai da aka gaya musu bayan mutuwa za a tashi ai abin da ya kulle musu kai suka ce ba aina suka ce aiza dalalna aiza dalalna filarti abin da ya kulle musu kai kenan yanzu mu idan muka faɓu muka cuɗanyu da ƙasa ashe kenan wa wajadaka dallan ai wa wajadaka muka same ka mazmuran cuɗanyayye fi ahli shirki amma kai fa man yazaka anu kai Allah sai yi ka daban a cikin su kai kuma kana da imani da ka kafare fadin su ai na talanna fi lardi ai na lafi halkin jadidin yanzu mu idan mun dulmuya muka fahu muka saje da ƙasa a yi na lafi halkin jadidin yanzu mu da za a sake komarwa ne kuma cikin halitta sabuwa me ake gaya maka a nan ai za zalalna wa wajadaka dalan ashe cuɗanyuwan abu da wani abu ana ce masa dalal mun samu wannan ayar a suratul sajjadati sura ta talatin da biyu a mun samu kuma kan aya ta goma faɗin Allah balhum bi liqa'i rabbihim kafirun jama'ar musulmi shi kuma alhasanu bin abil hasan al-basri wanda hijira shekara ɗari da goma aka musuna shi shi da ya kalli wa wajadaka dalan fahaje sai ya ce wa wajadaka dalon fahada ya ce abinda Allah ke nufi sai aka wayi gari ita ɓatan ita ɓatan ce ta same ka wato ba ma'aiki ne aka same shi na kan ba a shi ma'aiki da ya zo sai ya samu ita fata ta baje kolinta tana ta halakar da mutane ko da ma'aiki ya zo ita ma batan ta zo to shi ne wajadaka dal fahtada bika sai kuma ita batan sai ta samu ta shiriya dalilin aikoka ita batan sai ta dawo an yaƙe ta an mai da mutanen batan sun goma kan shiriya duk dai muna cikin tattauna abin da manya suka faɗa game da ba a nasarta maza Allah fata maza Allah bai taɓa yin kafirci ba kyanta ido kuma bai taɓa saba Allah ba ko da marratar ko da karratar jama'ar musulmi sai ku lissafa mana waɗannan tafsiran da za mu rufe da su domin ku san cewa abin da muke kai na ba ma'aiki kariya mu muke ɗauke da majamu'a na malaman tafsiri na duniya an shirya ma'alimu tanzini na al'imamu الحسين بن مسعود كان مجانا أبو محمد البغوي إمام البغوي mai ma'alimu tanzili ya shiga kabarin hijira shekara ɗari biyar da goma sha shida ya kawo a mujallabi na hudu a shafi na ɗari hudu da casa'in da tara tafsiri nawa ɗaya sai kuma zatul masiri fi ilmi tafsiri littafin al'imamu abdurrahman bunu ali kana magana abul farji bunu jauzi ibn jauzi hijira shekara 597 aka fusuna shi ta ɗauku jallabi na tara na zadul masiri ta shi abul farji shafi 158 zuwa 159 nawa sai kuma tafsiru sa'alabi tafsiru sa'alabi mai littafin shine al'imamu abdulmalik bin muhammad al-nisaburi imamu sa'alabi hijira shekara ɗari hudu da shekara ishirin da tara aka yi janazansa ka ɗau tafsirinsa mujallabi na hudu ka duba shafi ɗari hudu da ashirin da biyu zuwa ɗari hudu da ashirin da uku za ka gani nawa ka ɗau tafsirin irshadul aqal salim إلى مزايا القرآن الكريم لكتاب المربوطي الإمام محمد بن محمد كان مجانا أبو سعود الغماري أبو سعود الغماري هجرة يا كي تكرى تبي ترى نعمتين تكيا أكي جنازة يا كا أبو جلدي نترى شافي نتري دا سبعين هو تري دا سبعين دا نوى تفسير منبير fatahul qadiri littafin da al-imamu Muhammad bin Ali ash-Shawkani imamu Shawkani an yi janazan sa hijira shekara 1250 ka dau mujalladi na biyar na fatahul qadiri Shawkani ka duba shafi 458 za ka ga abinda muka faɗan nan shine daidai ba abinda waɗancan malayaka suke faɗa ba nawa sannan littafin mu na shida تفسير الإمامين الجليلين كان مجانا تفسير الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المهلي يقوم جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطي تفسير الجلالين تفسير دمان يمالما ديو شك أحمد المهلي يفارا جميع أجل يكاما جي يوم ماتي ɗalibinsa jalaluddin suyuti shi kuma ya ƙarasa za a ke ce tafsirul jalalaini tafsirin manyan maluma guda biyu a tafsirin jalalaini mujalladin farko shafi ɗari takwas da goma sha biyu za ga yadda aka yi wa ma'aiki kariya da bayanai na ilimi ba rudu da rudani wa'annan gaggawan ba nawa littafi na bakwai tafsirul imam Umar bin Muhammad al-Nisbi Imam al-Nisbi an yi janazar da hijira shekara 537 ka dau mujalladi na hudu na tafsirin Imam al-Nisbi ka duba shafi 345 za ka ga yadda aka yi wa ma'aiki kariya bata kwata kwata bata yan mazan Allah ba nawa tafsirin mu na takwas ruhul ma'ani في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لكتاب الدمر بوتي إمام محمود الألوثي يربوتا محمود الألوثي ya shiga kabari hijira shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in ka ɗau mujalladi na talatin na tafsirin ruhul ma'ani fi tafsirin qur'ani azimi wa sab'il masani juz'i na nawa na talatin ka duba shafi na ɗari da sittin da biyu abinda za ka gani kenan ta haka duk wanda ya kuskura ya kulla lahira da ji a ransa manzan Allah tubabbe ne sai da ya yi ɓata tukuna wai sai da ya shirka tukuna sai da ya bauta abin da ba Allah ba tukuna ya shekara arba'in bayi da imani wai sai gamuwarsa da jibrilu a cikin garin hira wai nan ne imaninsa ya fara wanda ya kulla lahira da wannan ganewan to muna gaya masa mala'iku da su gane da shi muna gaya mar muna masa albishir baka zai kirku a lahira za a yi masa abin nan da aka yi mafura a duniya ya zama mutumin kirka abin da aka yi mafura ya gyaru ya ba da haɗin kai da ruwa ma a dama a sha a zanna lafiya in an samu tsala a dama a sha ko ba sukari a zanna lafiya gaya ana yanka ana ci an tsora motsin ruwa a ɗaukar ma a tafi gona me aka yi ma fara musulunta kirɓa to mala'iku da su yi ma wannan mutumin da ya kulle kiyama na nasabta manzo Allah kazanta don Allah don manzon Allah ka ɗauka ba ma'aiki ba ka ɗauka kai ba ma babanka ba a tare ka a gaishe ka a ce ai kakanku kafin ya rabu ya rubuta musulunci a gidanku kawowa aka yi amma kakanka na shi da arne ne kakanka na kaza arne uwanka ma arnanci a kawo wai wannan mutumin lokacin na gaya maka abin da yake girmama ka ne ko abin da yake kaskanta ka to dan kai din nan kayar da na sabta ka da bata kakanka zuwa ga bata kayar da cin fuska ne amma sai a ce maka in ka gane sunna sai ka yarda da haka to jama'a musulmi mu yi haƙuri daidai da hukuncin lokaci kenan yanzu gobe kuma in muna raye za mu ɗau wata fajjar amma dai mun yi dajiya mun ci mun kawo akalla malaman tafsiri nawa mun kawo takwas kuma kowa tare ne a tafsirin duniya mun faɗi sunansa mun ba da sunan tafsirinsa mun faɗi namban mujallabi mun ba da namban shafi kuma dama da haka aka san zawuyan nan ba ma kumbure ba ma dungu ba ma edin edin balle a kai ga rabon muna gani muna karanta muku mu yi haƙuri kowa ya haɗo niyyarsa da bukatocinsa Allah ya sa ɗan mutocin da muka samu na yau ɗin ubangiji ya mutu albarka fatiha ma salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين